ولا هادي لك صراطك المستقيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله ولا يصل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا يصل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم موصولة أبدا منهم بخير أب وخير بال فلم تنسب ولم تئم ولا يصل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الجبال فسل عنهم مسادمهم ما ذلك هم في كل مستلم ولا يصل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وقال منين فسل بدرا وزول حرب له أرها من الوهم ولا يصل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم عدده وامداده العظيم to alhamdulillah muna cikin fasali na wani fasali muke ciki eh fasali samin ko fi ijtihadin nabi sallallahu alaihi wasallama to shine shi Muhammad al-Busi da Allah ya kara masa yadda batun ya ce hatta gaddat millatul islami wahabiyim min ba'da gurbat min ba'd gurbatiha musulatan rahimi shine ce mafulatan wato ishi milla na musulunci mafulatan a bar kiyayewa ce shi wannan milla hanyar nan ta musulunci a bar kiyayewa ce abadan har abada minhum aminal kuffari daga sharrin kafirai duk yadda kafirai za su yi su tafi musulunci mus- ba za su samu dama ba saboda me saboda makfulatan ita millar musulunci a bar kiyayewa ce kamar ka tambaya ka ce to wannan millar ta musulunci irin wannan tsari da ya sa haka duk sharrin kafirai da irin karfinsu da irin yawansu sun rasa yadda za su yi da musulunci sun rasa yadda za su yi da alkur'ani to wada me aka tsare musulunci sai shi busiri ya ce bai haira abin da fiyayyen uba wane ne uba manzan Allah yawa shi ne haira abin din millar musulunci an kiyaye musulunci ne da haira abin da wanda yake fiyayyen uba domin babu wanda yake tausayawa yadda shugaba sallallahu alaihi wasallam yake tausaya wa al'ummarsa ya fi yadda kowane uba yake tausaya wa ɗansa tunda ya faɗa a cikin hadisi ingantacce yana cewa ana aula bil mu'minina anfusihim ni na fi cancanta da mu'minai ga kawunan su duk wanda ya mutu ya bar wani bashi ko ake bin sa wani bashi ko ake bin sa da wani haƙi ya zo min nan ni ne zan biya abinda duk wani uba zai wa ɗansa to manzo Allah ya ɗauki wa al'ummarsa gaba ɗaya wannan ku duniya da lahira shi yasa shine da shine ubangiji ya tsare musulunci gabaki ɗaya da kuma wa sai ya ce wa khairu ba'alin da kuma fiyayyen miji wane ne shi kuma sai da na abubakar ma'ana Allah ya tsare musulunci da shugaba sallallahu alaihi wasallama da kuma wato cikakken masoyin annabi shugaban masoyin annabi na duniya da lahira shine sai da na abubakar shi ma Allah ya tsare musulunci da shi saboda me saboda ba ba- hidimar da sai da na abubakar ya ga musulunci babu wani wanda ya kai kusa da shi wanda sai na umar yake cewa yake cewa da za a hada rayuwar umar gaba daya in ji sai na umar fa duk abin da ya a musulunci gaba daya bai kai dare sai na sai da na abubakar ba saboda a daren hijira a yayin da kafirai suke neman shugaba sallallahu alaihi wasallama da sayin na abubakar hatta kai suka je suka yi daku suka zuba matasa a kofar gidan manzan Allah suke jiran shugaba ya fito manzan Allah ya fito bai zame ko ina ba sai gidan sayyidina abubakar daga nan shugaba sallallahu alaihi wasallama da sayyidina abubakar suka shiga cikin kogo kogon sau sai da suka yi kwana uku a ciki tun maka ku a lokacin wanda ake nema shugaba alaihi salatu wassalam sayyidina abubakar har suka sa raƙumi ɗari da duk wanda ya dawo musu da shugaba ko sayyidina abubakar ko a halin rayuwa ko ba a halin rayuwa ba a wannan daren manzo Allah yana tare da sayyidina abubakar shi yake hidima shi ne hadimin annaba a wannan daren bacin an yi kwana uku suka fito su su biyu aka ɗau hanya wanda tun a cikin kogon wa'inda suke hidima ga manzon Allah ga baki ɗaya iyalan gidan sayyidina abubakar ne dan akwai ɗansa abdullahi shi yake zuwa ɗan raɗin kamar yamma dare ya duhu ya fara yi ya zo ya kawo musu labarin halin da ake ciki a maka akwai asama'u yasirina abubakar ita kuma take zo musu da abin da za su sha a cikin kogon kwana uku sannan bayan kwana uku aka fito aka ɗau hanyar madina sai na abubakar shi ya ɗauko ya ɗauki sufurin wani ana ce masa abdullahi ibn uraki din ya ɗauki hayarsa wanda shi kuma mahiri ne ya san hanyar ya nuna hanyar da za a ba a je madina wadda ƙureshi ba san wannan hanyar ba saboda su laraba a lokacin hanyar madina hanyar su ce in za su je sham ta nan suke bi to dukkanin ƙureshi a lokacin sun san cewa fitowar da aka yi hanyar madina za a nufa to saboda wuta hikima sai aka zo aka zauna a garin saurin saboda sun san dan daina neman sai a fito to bayan an fito maimakon a ba hanyar da kuroshi suka sani sai aka canja sai aka ɗauki wani wanda zai yi rakiya wanda shi kuma ma musulmi bane amma Allah ya saka mata alkhairi duk da ba musulmi bane yayi aiki shi aka ɗauka Abdullahi bin Urayke din ya ja wannan tawagar da babu irin ta duniya da lahira suka fito wajen maimakon a dau hanya su sai aka fito wajen jidda daga maka in za ka je madina ai ku wanda ya sani ai ba ruwanka da jidda kawai arewa za ka yi daga maka in za ka je madina arewa za ka yi yawa amma sai suka bi ta hanyar jidda yake nan sai aka ɗau hanya sai aka tafi kuma dai an san abin da ya faru labarin suraƙatu ɗan malik wanda shi suraƙatu da ya ji labari an sanya raƙumi ɗari saboda haka ya hau dukin sai biyo manzon Allah tare da sayyidina Abubakar yana gudu yana gudu sai na abakar in yana tafiya sai komo daman sai da na shugaba sallallahu alaihi wasallama in ya tuna cewa za a iya cin musu ta nan in ya tuna za a cin musu ta nan sai to ɗaya bangaren na shugaba in ya tuna za a cin musu ta ba sai koma bayan shugaba in ya tuna za a iya tare musu hanya sai koma gaba duk sai na abakar ne yake wannan hidima kaga a lokacin sayyidina bakar musulunci yake tsarewa gaba daya shi kuma surabati ya tuwo da gudu yana gudu lokacin da ya fara ganin sayyidina bakar ya ce a zarkana talabu an cin mana ya rasulallah to surabati da ya tuwo malam dokinsa sai kasa ta kama shi ta ja shi ya gena ne ta watsar da shi ya ɗauki irin ƙuri'arsa da yake na jahiliya ya buga ya ga ƙuri'a ta ce ma kada ka ji ya kuma hawa duki ya bisa ƙasa ta kuma kama shi a naukun da ya tabbatar zai halaka sai nemi aminci manzo Allah nabiyar rahmati ne ya zo fai abin da bai dace ba amma manzo Allah sai ya amintar da shi manzo Allah ya nuna masa cewa to shikenan abin da manzo Allah ma hayye ma albishir a lokacin ashe wata ina yake mata take kiransa aka yi mar bishara da cewa ya ma zai nan gaba auro waran kisra ma da kambin kisra ma nan daga nan gaba ma zai zai daura shi aka yi mar bishara a wannan lokacin to shi yasa shehu butul yace wa khairu ba'alin kenan yawa falam taitam dan haka ba ta yi maraici ba wannan milla na musulunci bai yi maraici ba saboda yana da uba na a faɗa walam ta'imi kuma da bata bofinta ga barin miji ba shine ba'alu shine sai na bakar a nan wada tunda musulunci ga shugaba ga abubakar to musulunci ba zai zamo maraya ba to da manzon Allah ne da kuma taimakon sai na bakar musulunci ya zama abin kiyayewa shine makfulatan abadan minhum bi khair abin wa khair ba'alin falam taitam wa lam ta'imi yace humul jibalu su sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama humul jibalu yace kamar tsaunuka suke su kamar duwatsu ne wajen kafuwa da wajen ƙarfi wajen su ga su rushe kafirci yadda ka san dutsuna suke yadda dutse ba a motsa dutse to haka sake akan kari annabi da wajen soyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace fasal anhum masadimahum yace to ka tambaye su mana ka tambayi masu karo da su mana su kafarai maza me nan yace muku yace to me suka gani minhum daga sahabbai fi kullum mustalami a cikin dukkanin fagen fama ka tambaye su mana shine yace wasal hunainin ma'ana ka tambayi mutanen hunainu mana ka tambaye su yaya karin su da shugaba ka tambayi mutanen hunainu shine wasal hunainin su ne hawazin wanda lokacin a lokacin a shekara ta takwas da hijira lokacin da shugaba sallallahu alaihi wasallam bayan an zo an buɗe maka manzo Allah ya to da sahabbansa wajen mutum dubu goma to sai aka samu labari su kabilar hawazin suna nan sun haɗa rundunar ta kai dubu talatin sun yi shirin cewa idan shugaba sallallahu alaihi wasallama zai koma gida alaihi salatu wassalam za su tare hanya za su tare za Allah ya tura wato yan leƙen asiri yan leƙen asiri da kuke faɗa a ba yanzu aka fara yi ba na buga muku na duk wani ilimi duk wata dabara duk wani wayewa duk daga annabi ya taho saboda haka maza aka je aka tabbatar da haka maza Allah sai umarni a shige su kafin su je su tare mana hanya maza Allah ya tafi da sahabbansa dubu goma da kuma wasu dubu uku wanda aka samu a nan maka da musulmin fatahi wanda suka musulunta a nan fatahu makkata da ma wayanda musuluncin bai gama karfi ba duk aka tattara su don mutum dubu goma sha uku aka nufi hawazin to an je hawazina ne a ce sun ji labari an to sun yi wato kwantan bauna wanda har sahabbai suna cewa lan nugulaba min qilla suna a yau di ba wanda ya sai rinjaye mu suna ganin su su wajen dubu goma sha wani abin ne ba san hawazina kuma ga su su dubu talatin ba kuma hawazin maharba ne maharba ne ai sahabbai sai da suka shigo kawai sai ji suka yi ane musu ruwan kibau suka dinka har tsalan sahabbai sun ga tashin hankali nan ne sahabbai suka shiga tashin hankali kusan duk kusan da yawansu sai da suka dari suka juya da baya an ce wanda suke tare da shugaba salasan a lokacin ba su kai mutum goma ba daga abbasu sai abu sufyan bin al-haris bin abdul muttalib dan uwan shugaba ne jikan abdul muttalib ne wasu daga cikin ahlul baiti sai kuma sayyidina abubakar an ce da khulafa'ur rashiduna amma kusan mutum dubbannan nan saboda hari suka juya da baya to a nan ne kuma wa ashida wa khalqin lahi abin shau ya faɗa yawa shine mafi karfin halitta Allah gaba daya in an ci halqin lahi hal mala'iku manzo Allah sai yawo kan alfajari ka san shi doki yanzu in ka hau doki idan ana faɗa a can wajen doki ya gano doki ba zai shiga wajen ba yana ganin ana ko harba-harba ko karfe da karfe yana haduwa za ga doki ya fara ci ka kula mana in hau doki ko kura ce ta tashi ana hayaniya sai ga doki yana ciccijewa ana mai ƙanya ki shiga shi ko alfadari in ka yadda ka san jaki ya ka yake yanzu kawo alfadari in ana fada a can tusu ciki zai shiga inda ake fada to manzo Allah sai sai ya hau kan alfadari alfadar nan ko sai shiga tsakiyar kafaran nan har abu sufyan bin al-haris yana rike linzamu alfadar na na shugaba yana ƙasa da shi yana jan shi dan kan manzo Allah ya shiga ciki dan yana tsoron kacci biya ta nufo janabi na shugaba manzo Allah ko zai shiga cikin sa yana yan annabi la kazi annabi na Abdul Muttalib ni annabi ne ba da ƙarya ba ni dan Abdul Muttalib ne da jifa haɗe manzo Allah ya baza kunkuni ya watsawa duk dubu talatin ɗin ya karya su da jifa ɗaya ya karya su wani inda jifa biyu kuma ya ai in duniya ce ma zai karya ta sallallahu alaihi wasallama in duniya za ta nufo shi ya fi karfin su to shine ce wasal hunaini ka tambayi mutanen hunaini mana wasal badaran ka tambayi ko mutanen badar yaya haɗo su da shugaba a badar shi ma ka aka yi saboda shi badar kamar yadda kullum muke faɗa shi badar manzo Allah ya fito da sahabbansa zuwa badar ba da niyyar yaƙi aka fito ba shi ko Hunayn can an fita da niyyar yaƙi shi ko Badar ba da niyyar yaƙi aka fita ba saboda Quraishu hanyar su ce in za su wuce ta madina za su wuce ta madina eh, in za su jam suna, suna wucewa ta madina saboda haka abu sufiyana ya to su su mutum ishirin ne suka zo suka wuce za su tafi sham da kayayyakin ƙuraishu ubangiji ubangiji ya fito da izinin Allah cewa a je a tara abu sufiyana saboda sun irin abin da suka yi ƙuraishu sun rike wa ƙurai- sahabbai dukiyoyinsu da abubuwansu Allah sai umarni maza Allah a fita tun da dukiyar ƙurasha ce a je a tare su an je aka tara Abu Sufyan ya wuce sai aka yi dakon dawo wasu to da zai dawo ubangiji sai ya izini ga shugaba cewa a fita a je a tare Abu Sufyan yanzu mutum 300 da wani abin kun fita za ku je ku tare mutum 20 sai kun yabi mukamai eh ko zuwa da a zagaye su kawai shi kenan an gaba da su to an fita shi kuma Abu Sufyan sai ya ji labari da ya ji labari cewa an taho maza Allah ya taho sai ya canja hanya shi ma sai ya ci hanyar da suka saba suna bi hanyar da da aka biyo ta wajen hijira shi ma sai ya canja sai ya fito wajen jidda ya yi cewaye ya aika kuma ƙurish cewa su fito ku kare dukiyarku dukiyarku ta fito ku kare dukiyarku to nan da su kuma ƙurayshawa suka fito wajen mutum dubu da niyyar yaki an ce wajen 950 da makamansu da komai da shirinsu nan kuma sahabbai sun fito da niyyar tare abu sufiyana sai ubangiji kuma wa iza ilkum Allah ida ta'ifatayn anna halakum wa tawadduna anna ghayra zati shawkati takunu lakum Allah yawa alƙawari yawa manzo Allah alƙawari ɗayan jama'an nan ko ayarin Abu Sufyana ko kuma tawagan Quraishu shine Allah ya ce wa tawadduna anna ghayra zati shawkati takunu lakum su kuma sabu sun fi son wannan wadda ba makamin a hannunsu su abu wadda ya za su fi sauki amma ubangiji ya kaddara aka je aka haɗu amma sai da aka fata-fata da kafirai fata-fata sai da aka yi da kafirai a nan ne shugaba sallallahu alaihi wasallam zai dauki ice in aka ya girgiza shi sai ya zama makami sai ya ba sahabinsa wanda sai a nan aka kashe su Abu Jahalin aka kashe kafirai wajen mutum 70 aka kama mutum 70 yawwa shi ne yace wasal uhudan ka tambayi uhudu ma yaya bayanin uhudu ka tambayi mutanen uhudu duk da uhudu an san ga abin da ya faru amma a hu- uhudu a uhudu su ma kafirai sun ga tashin hankali saboda tashin fa- su shi uhudu su kafirai sun to su su dubu uku ne sun to da rundunarsu kwansu da kwarkwatarsu da niyyar ɗaukan fansar abin da ya faru a bada wanda dai an sani an sha faɗa a nan da suka to suka tsaya a wajen garin madina ranar juma'a labari ya zo madina cewa ga sunan sun zo ba za Allah ya nemi shawarar sahabbansa dama Allah ya ce wa shawarin fil amri to anan ne sahabbai sai aka rabu biyu wasu musamman wanda ba su halarci badar ba sun ga kuma irin gara basar na fadala Allah da aka samu a barka ta ayya ya rasulullah muna ganin a fita kawai a je a tare su wasu kuma daga ciki musamman da tije suna ganin ai kar a fita daga ciki har da Abdullahi bin Ubay bin Salul gashi dai kafiri ne amma na cikin musulmai yi ma yace ka a fita muna ganin abbasu in sun shigo Madina Madina tana da lunguna mu mun san garinmu saboda haka za mu lallabe in sun zo mu far musu to waɗanda suka ce a fitan sai suka karfi maza Allah ya karɓi shawararsu an ce ranar juma'a maza Allah ya bacin an yi sallah ya hudu ba ya hudu ba da sahabbansa ya musu horo da yin haƙuri dama ba shugaba salasam ya yi mafarki ubangiji ya san da shi abin da zai faru to an ce ranar asabar a cikin watan shawwal shekara ta uku da hijira shugaba sallallahu alaihi wasallam ya ke shiga gida da ya she gida ya ɗauko sulki ya sa an san sulki ko irin rigar ƙarfi ya ɗauko hular kwano kwalkwali ya ɗora a kansa sallallahu alaihi wasallam ya ɗauko mashi an ce wani dogon mashi ne yadda malaman sira sun ce mashin ma kusan ya yi tsayi sosai ya rike mashin nan an ce da ya fito ko sai a hanyar kudu sai da ya shiga sahabi sai da kai bai dace a ce mu matsa manzo Allah ya ya fito ba ya dace mu bashi zabi to daga ba su suka ce ya rasulullah muna ganin mun ba ku zabi sai ya ce ai bai kamata ga wani annabi ya dora kayan fada ba sai an gabza an ce turan asabar manzo Allah yana fitowa sai an yar uhudu daga nan sabai kuma da suka biyo shi da sun bashi da shi kadai ma sai ya je kuma sai ya tarwatsa su to an sani da aka je shugaba sa akwai jabal rumat wanda ya je madina in ya je zai ga yana nan wajen Allah ya kai mu da Allah ya dora mutum hamsin a nan ya ce musu ko kun ga an an yi nasara a kanmu ko ba a yi nasara a kanmu ba kada ku bar wajen nan daga nan aka zo aka fara mubaraza da sayyidina hamza wani ya fito suna yi kankace ne wannan sai na hamza ya kashe shi ya zama ka amsa zahiri kai ka ci ya ce tun an gama da shi wani ya fito su shi da sai na ali shi ma ya gama da shi daga nan yaƙi ya hauki ne kafirai suka rusa da gudu aka bi su da gudu kafirai suka rusa wanda a lokacin sahabban manzala su su 700 ne su su 700 ne dan mutum dubu ne suka fito to akwai abdullahi bin ubayyin bin salulun munafiki ne akwai zama a sa munafikai su su ɗari uku da aka je kan hanya yi musu hudu ba suka juya haka manzo Allah ya fito da mutum ɗari bakwai suka tare mutum dubu uku amma kan ka ce ni wannan kafirin da gudu suka juya to wannan juyawar da suke su na kan dutsen nan su yi rumat manzo Allah ya ce kada ku sauko kada ku sauko kada ku sauko ko kun ga mun nasara Allah sarki da suka ce an gama yakin Abdullahi bin Jubair ya ce ya fa ce kada mu tsoko suka ce an gama yakin sai suka sako iban ganima lokacin Khalid bin Walidi da su ikirmatu suna cikin kafirai saboda haka suna ganin na kan dutsen nan sun sako saboda su wata hikima ce su na kan dutsen yanzu kana kan dutsen duk inda mutum ya to kana ganin sa amma in ba sa kan dutsen za su iya kewayowa ta ba dutsen su far musu ai suna sakkowa a nan ne su kafirai suka juyo baya da suka fado suka shigo wa musulmai ta baya to a nan ne aka yi abubuwa a kashe sahabban manzon Allah kusan mutum saba'in aka kashe sai da na hamza amma wannan wancan sahaba umarnin shi ya janyo haka yawa to saboda ka aka kashe sahabban manzo Allah kusan mutum 70 anan ne kuma sahabban suka nuna bajinta suka nuna bajinta akwai wannan wannan dan uwan Sa'ad bin Abi Waqqas Utbah bin Abi Waqqas ya haka wanda ne shugaba ya afka cikin wannan ramin manzo Allah ya kuma manzo Allah ya shiga cikin wannan ramin kafirai suka dinga ruwan kibiya ciki dalhati bin ubaidillah ya ji kifa kan wajen ya kare manzon Allah sai da aka yi mar harbi da kibiya da tsara ya fi hamsin ƙarshen rayuwarsa ma hannunsa a shanye ya ƙarasa rayuwarsa aka dinga tsaransa ana harbinsa da kibiya amma ya kare annabi da bayansa shi ne za ka ji sabai sana in ana zancen uhudu suna cewa wannan ranar ta dalhati ce ga baki ɗaya saboda ba a samu abin da yi ba yana wannan ranar ta dalhati ce ga baki ɗaya yawa to dai haka aka yi wannan yaƙi a duk da haka an kashe kafare kusan mutum 20 da wani abu kusan ko 28 ne ne kusan 20 da wani abu ne aka kashe kafare sahabbai ko mutum 70 suka yi shahada a cikin wannan yaƙin aka yi abubuwa wanda abubuwa masu nauyi har ya zama an taɓa janabi na sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yadda busiri yake faɗa a cikin a cikin wannan ce da aka taɓa fuskar sai ce sai ga wani irin kyau ya daɗa bayyana aka taɓa haƙorin shugabannin ma wata irin jamala ta daɗa bayyana ya ce sai ga yace ashe wani wani kyan ne aka rufe shi da wannan kyau yawa to shi ne dai to shi ne nan shoyi ke shogu su yake cewa yace wasu ka tambaye su game da uhudu ai su ma nan kafiran ba su ji daɗi ba me za ka tambaye shi kusula hatfin wato dangogi na mutuwa mutuwarsu adaha ita ce mafi masibantarwa minal wahami daga annoba irin dangogin mutuwar da kafirai suka ɗanɗana to wannan ta fi musu masiba minal wahami daga annoba ma sun ga tashin hankali yau kuma har a yau haka ne shi musulunci yadda ya faɗa makulatin abudan bin da hayar abin duk wanda ya ce zai taɓa musulunci to ba zai ga da kyau ba duk wanda ya ce zai taɓa musulunci ko cikin musulmi ne kai kace za ka yi wasa da musulunci kace za ka yi wasa da sallah sallah ta annabi ce kace za ka yi wasa da sallah to Allah ba zai kyale ka ba yawwa ka rike addinin annabi kawai ka shirya da Allah ka rike manzon Allah ka shirya da Allah amma in kai wasa da addini to ba za ku daidaita da Allah ba Allah yana kishin annabi mazala nan ne mahallu nazarul layi nan ne mazala shine mahalli na duban Allah nan Allah yake duba Allah ba ruwansu da kowa Allah da annabi yake yi in kana so Allah yi da kai to kai ma tafi wajen annabi sai wata rahmaniya Allah sai ta faɗo kanka amma shi Allah wajen dubansa shine annabi nan ne mahallin duban duban ubangiji sallallahu alaihi wasallama nan ne wajen tsaya ko sai wanne kuma sai umda ku
بسم الله الرحمن الرحيم